بسم الله الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna azumi kuma suka fita yaki yanzu mu an kana ganin kana azumi ma wasu ayyuka yanzu ka duba irin tahajjud ma da akan yi da daddare ba kowa yake iya fitowa ba bayan lokacin an ci ne an sha an koshi ba rana amma zaka ga ba kowa yake iya fitowa ba amma su fa da rana fa da rana ka ta a sahara kuma kuma suka fito kwanan su nawa kwanan su wajen hudu aka fito to a ka'ida aka ce idan aka yi yaki inda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nasara to yakan tsaya a fagen dagan har kwana uku sallallahu alaihi wasallam bai tafi ba wannan ma yana gwada cikan jarinta ne amma wani ya nazara cincin din da lallaba ya gudu ko yar abokin fada ya sake shiri amma shi annabi ya kan tsaya kwana uku a gurin sallallahu alaihi wasallam to wannan yaki na badar an kashe manyan quraishawa in ka dana ce quraisha to mutan makka kenan su ne mushrikai an kashe su mutum 70 aka kashe aka kuma kama mutum 70 to a cikin wayan da aka kama akwai shi babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas kage shine fa Abu Jahl yake masa izgili din nan to amma da yake bai karbi musulunci a lokacin ba ya fito to akwai matansa da ake kiranta Ummu Fadl eh Ummu Fadl ita ce matan Abdullahi Abbas ita ce mahaifiyan Abdullahi bin Abbas to ana gobe da fita badar cikin dare sai ya tashi shi Abbasu cikin dare ba kowa daga shi sai ita Allah sai ce to ga shi gobe da mu je filin ma'araka da a je a yi kai kawo sabila da haka ban san sha'anin yaƙi ba ko mu dawo ko da ba mu dawo ba ana gobe da su fito afuwan wannan kare dukiyansu kenan dama tun da kare dukiyar sun san mai yiwa ya zamo yaƙi inda an ce annabi ya fito shi yasa ma suka fito da shirin sai ka kuɗinsa gaba ɗaya dukiyarsa ya bata yace ga yaran na ga yaran nan nawa in na mutu a kula da su kamar yanzu misali ka ce a kula da karatun su a kula da tarbiyyar su duk dai wani wasicci da mahaifi da uba na gari yake yi ma ma uwa kan da diyan ya ɗauki kuɗi ya bata ya fita ya ce in kuma na dawo shi ke to abin mamaki shi ne da aka kama shi daga cikin kamammun yaƙi kasan annabu muhammadu annabu ya fi kowa tausayi sallallahu alaihi wasallam dan da aka gama yaƙin ma aka kama mutane saba'in manyan ƙuraishawa aka kuma shi kuma manyan su guda saba'in sai annabi ya baza ya da da asara su ne kamammun yaƙi fursunonin yaƙi ya ba da shawara ya ce me kuke ganin dami da su sai na umar ya ce ya rasulallahi ina ganin kowa ka bashi ɗan uwansa ya sara kansa ya ce ni a banuwa ne ya faɗo wani ɗan uwansa ya ce hamza a bashi abbasu e dama sai na hamza ya girma abbasu ya ce a bashi shi kar ma wani ya kashe ɗan uwan wani ya zo na ganinsa da shi abubakar a bashi wane wani a bashi wane aka ce manzo Allah ya kauda kai ga shawarin ya sake dai fada sai na Umar ya sake fada ka annabi ya kauda kai ya sake fada to na uku ne sai sai na Abubakar aka ce ce ya Rasulullahi ni ina ganin kowa a yanka masa fansa ɗan uwansa su zo su karɓe shi la'alla musulunci dama na buƙatar dukiya kaga da a samu kuɗin da za a sayi wasu abubuwa da shi don taimakon musulunci aka ce mai ruwa ya ce sirna abubakar na faɗan haka ya ce sai muka ga fuskan manzala abinda da yake fuskan sannan ya ce na damuwa ya ce sai muka ga takwarai shi dama ba so yake a tare su don dama sai na bakar cewa yi ya rasulani na ganin ka musu afuwa ka yafe musu amma a yanka musu fansa ya ce yana faɗa haka ya ce ga bakin cikin da ke fuskan manzala ya kwarai sai annabi ya ji daɗi a ransa kamar da na cikin takura ba su ake a kashe su ba kaga adalci irin na musulunci yasa ba wani mahaluki da isa yau yazo ya ce wai addinin musulunci wai addinin ta'addanci ne ƙarya ne addinin musulunci addini ne na yanci wanda ya ba mu kowa yanci ko irin wannan an yi a yakoki dewa kai duk yakin da annabi ma yayi, yawanci ya kaga ya sake wasu wanda sabanin su mutan da in suka kama mutane ba mu taba jin wani yaki da annabi ya je suka kama sahabbai suka sake su ba sai dai in ayi canji su sake musu nasu a sake nasu amma su san sun yi nasara ba su kewa yanka mutane suke yanzu ka duba abin da ya faru a Hunainu a Hunainu ka duba ana maganan raƙumai kawai ana maganan annabi ya an kama raƙumai ta fi guda dubu arba'in raƙumai kawai tumaki kuwa ana maganan sun kai irin dubu ɗari hudu din nan wanda shugaban yaƙin ma wani samari ne ya ga wuya ya gudu ana ce masa a amurbin aufin yaro ne amma da ya zo ya faɗi yana ya ce yana roƙon manzo Allah ya sake ƴaƴansa da matansa annabi ya ce aje a sake su ya zo yana godiya annabi ya kirga raƙumai guda ɗari ya bashi annabi Muhammad ai an ce da ya rikice ya ce wa'innan kuma an bani kai da ka zo ya kan mutum kuma ya ɗaukar dukiya na baka bai san lokacin da ya furta kalmar shahada san da aka kirga mutane sun kai ashirin wanda manzo Allah yana daukar raƙumi ɗari a ba mu wani raƙumi ɗari wani a bashi raƙumi ɗari wani a bashi raƙumi ɗari sallallahu alaihi wasallam ya dace yake kira musulunci da ta'addanci to annabi sallallahu alaihi wasallam da sai na bakare faɗa ta yace to shikenan a rubuta musu fansa to da aka tafi da su su kamammun yaƙi din ko in ce tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aka ce kwana uku a wajen duk da ba a filin ya tsaya ba yakan koma gefe ne sallallahu alaihi wasallam daga baya aka ce annabi ranar na uku ya taso aka ce gawawakin mutanen wanda aka kashe su a badar har sun bushe su abu jalib annabi ya zo ya ce a watsa su a wannan rijiya din sanda aka ce aka akwai lokacin sanda aka tara mutum ashirin da biyar daga cikin ƙurayshawa wanda suka fi cutar da manzala aka zuba su a rijiya umayyatu bin khalaf wanda je muke faɗansa ɗin nan abokin Abdurrahman bin Aufin din nan wanda yake ce masa Abdul Ilahi din nan shi aka ce ka san da muke mun faɗa shi kaman a gefe ne a kashe shi to shi dan wannan kwana uku ma ya ribe ya cika mali silkensa dama an lokacin da ya fara yakin silkensa ta dan yage ta nan shi wanda daga cikin wanda ya sa mashi ma ya cake shi yace akwai saran da na masa sanda na farka ita silken yace to ya cika ta yace lokacin da muka zo muka ibe shi ma da mu sashi a rijiyan Ulaybi Badarin din wannan rijiyan yace sai naman sa na zubiwa haka yace wasu naman sa ma kasa muka sa haka aka ibe shi haka je aka watsa shi yace mun so mu cire wasu abubuwa ma a jikin sa masu tsada da race yace amma sabiya da wari da yake biyan cire ba kaga gaba da manzo Allah ba da Allah ya tsare mu amin amma yanzu kai ba kowa wan Allah ya zurta ka da soyayyan annabi Muhammad sai kaga gawan ka ana kokuwa akai ana kokarin a taba biya da albarka bi kaffai ka rubul khalqi duran wa kusuru kamar yadda Shobra yake faɗa yace a tafukan ka biya rasulullahi yace riban halitta duka suna cikin tafin hannunka guda biyu haka kuma hasaran su ma na cikin tafin hannunka wanda ya bi ka ya huta aka zuba su a cikin rijiya utubatu bin rabi'a da aka zo da a zuba shi a rijiya ka san wannan abu huzaifa da je muke faɗa wanda yake ya rasulullahi ya dani mu tare iyayenmu ya faɗi magana wanda ba wai ya faɗa da munafinci din nan ba wannan wannan ai dan utubatu bin rabi'a ne lokacin da aka ɗauko utuba da a jefa shi a rijiya gawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ya fi kowa tausayi aka ce ya kalli fuskan ɗansa Huzaifa ɗin, shi abu Huzaifa. Maza Allah ya ce sai ya ga fuskansa cikin damuwa, sai annabi ya ce masa, ya dai Huzaifa, la'alla abin da ya samu babanka ne saka bakin ciki ko? Ya ce, wallahi ya rasu lallahi, ma huwa a hazanin, ya ce, ba wannan ne bakanta min rai. Ya ce, illa anni a arifu min abi, ya ce, a arifu min abi ra'ayan. Eh, ya ce, wa hilman kuma, wa fadala. ya ce sai dai face ni na san wani abu daga mahaifina na ra'ayi na gaya muku jiya ra'ayi ba wai irin na malam ba wuce ba ya ce babansa na da zurfin tunani yana da fikira kuma yana da tsananin haƙuri kuma yana da falala ma'ana yana da baiwa yace wallahi ban taba zaton babana ba din musulunta ba me yasa yace ya faɗa ka tafiya da babansa yana da auna al'amari amma kuma ya ta gaba da annabi Muhammad yace to da na tuna ne da ra'ayin sannan da fal da hakurin sa da falalan da baiwan da Allah ya masa amma gashi yau an kashe shi kafiri gashi an dauko shi da aje ba shi a rijiya yace wannan abu ne kuma yake makanta min rai yace amma wallahi ba na shakka al'amarin ka ya rasulullahi kaga ce sai annabi ya jawo shi kasan likitan likitoci sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi ya ta masa addu'a ya ta masa addu'a tabiya da da da mahaifi sai Allah iyaye sabai da yawa wasu sun kashe ƴaƴansu da hannunsu wasu sun kashe iyayensu da hannunsu akwai Abdurrahman dan Sayyidina Abubakar a lokacin bai musulunta ba a Badar ana cikin fada a lokacin da aka koro shi Sayyidina Abubakar ya bi shi annabi na jawo sai na abubakar na ce kar ka kashe shi da hannun kai na ce ka bannin sara makiyin Allah ya ce gari ni da kashe shi ɗan tsane na cikinsa abdurrahman kafin ya zo ya musulunta shi ma har ya tsaya ya kwanto da ya faɗa da mahaifinsa aka ce ba din irin biyayya na sai na bakar da annabi ba da sai na bakar ya sare shi to sun sare iyaye da yawa da hannayensu sabila da rukunsu da musulunci wasu kuma sun sare ƴaƴayensu to da aka tafi Madina da kamammu to sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce kai kin anan ma filin ne da aka kama kamammun aka dau aka musu wani irin dauri ka san yadda dai ake dauri mafursunan yaki abun ba sauki to tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama sai wato annabi ya gagara bacci sabila da yana jin numfashin baffansa Abbasu annabi ya shiga gida sai ya dawo to aka je madina ma da su bayan kwana uku ma an musu wani irin ɗauri abbas yana wani irin nishi kaga baffan manzo Allah ba kuma shi ɗaya ba duk wanda aka musu wani irin ɗauri annabi na tausaya musu annabi ya gagara bacci da aka isa madina cikin dare ya fito sai annabi ya ce wannan baffa nawa a sassauta masa ɗaurin nan da aka masa tabiya da an masa wani irin ɗaurin da zama ma ba iya sai annabi ya ce a sassauta masa ɗauri annabi ya bubbo wasu masu shekaru irin abbasu a sassauta ma wannan ɗauri wannan ma wani ma a kunce shi wani ma wani ma sabbai har ya zama wasu suna ce ya rasulullahi gaba fa da kai suke suna gaba da Allah annabi ya ce a sassauta musu to shine da raban kage shi abbasu dai musulunta wannan kuɗi da ya ba matarsa ummu falali da aka zo aka ittifaki a yanki a yanki fansa annabi ya ce to kowa kowa ya bada fansa kuma fansan yana da adalci irin na musulunci ba duka ɗaya aka yanke ba ai an san wani mai dukiya ne wani ya fi wani shine shi Abbasu da aka zo kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sai ya ce kai annabi ya ce baffa ka fanshi kanka ya kamata ka fanshi kanka sai ya ce ai shi bayi da komai ya ce bayi da komai shi daidai annabi ne zai fanshe shi annabi ya ce ba don fanshe ka ba kai da ka fanshi kansa ya dage dai bayi da komai sai annabi ya ce ba ta da komai ya ce ba ya ce ina kuɗin nan da ka ba mu ummu fadil kaga gaibin kenan ko ya ce ina kuɗin da ka ba ta cikin dare lokaci kaza ka ce mata kaza ka ce mata kaza duk abin da ya gaya mata sanda annabi ya lissafa masa kuma a lokacin kaga manzala ba ma fana makka bane ballantana ya ce ko ya zo cikin dare da yaji yana madina ne tsakanin madina da makka kuma ya kai daga bauchi zuwa maiduguri wasu ma sun ce wai ya kai daga kaduna zuwa lagos amma kilomita ɗari ne da ashirin da wani abu shine bai kai maiduguri da kaɗan ba na ce maiduguri da arba'in da wani abu ne kaga bai wuce kilomita ashirin ba aiko ya yi kusa kuwa yawwa to ko da daga nan zuwa Kano ne ai da nisa to daga nan shi ne shi rike baki yace kai Muhammadu lamarinka yace ka ba ta kuɗi ka ce kaza to daga nan ne shi ya furta kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yace na shaida ba wani ubangiji sai Allah na shaida kai annabin Allah yace wallahi lokacin da na bata wannan babu kowa daga ni sai Allah amma kai kuma kana nan a ce har ka ji wannan al'amari da aka yi tura aka kawo masa fansa ya fanshi kansa kuma bayan ya musulunta to anan ne shine kissan da ranar nake gaya mana na Asibi bin Rabi wanda yake auren ita Sayyida Zainab yar Annabi Muhammad wanda Annabi yace an yi an yi dama ya kyale ta ta zo ta biyo manzo Allah yaki an ce hasali ma akwai ran da a Makka ma ta dauko hanya da ta matsa masa da ta tafi yace to shikenan ka san hijira a koya aka dinga yi to ta fito da ta yi hijira sai mutane suka suka zo suka mata ta aka ce ba za ta fita ba to Abu Sufyan kaga shi da ake bagwar mai nan da shi an ce shi ne ya fito ya ce a'a ya ce mu mata adalci bara mu kori babanta daga garin kuma mu hana ta mu hana ta zama ba kuma mu kori babanta ya tafi ne Mala Hafiz muna godiya da ziyara Allah Allah ya biya Allah ya biya mun gode masha Allah bare bare mai ce mu kori babanta kuma mu hana ta tafiya ba to nan ne aka ta jayayya aka ta jayayya har wani kanin mijinta ma ya zo ya ce wallahi duk wanda ya zo yadda taguwanta take wallahi sai ya harbe shi to daga baya da aka kama mijin a nan kaga shine aka yi da shi ya tura aka zo makka shine ta ba da wannan abun wuya da ranar muke faɗa da annabi ya gani sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani yanayi to wannan shine tarihin badar a takaice kenan sai rijiyar da annabi ya je dinga ce musu kun samu abin da falwajattun ma wa da rabbukun hakan kun samu abin da ubangiji ya muku alkawari gaskiya ne suka ce eh ai musabbai suka ce an ce sai na umar ma yana daga cikin cewa ya rasulullah ya kike magana da matattu yace wallahi ku ba ku zama ma antum bi asma'a minhu ku ba ku zama kun fi su jin abin da nake faɗa ba mai ruwa ne dai ba ba su iko ba wannan rana ta badar rana ne wanda musulunci ba zai taɓa mantawa da shi ba an samu babban cin nasara wanda mushrikai suka ta bakin ciki shine Abu Jahl ai Abu Labi bai samu zuwa ba aka gaya masa duk an kashe abokansa ya dinga ce yanzu Muhammadu ne har ya hau matsayin da zai mana wannan shine ya ta kuka har ya makanci dan bakin ciki ya makance kuma ciwo ma ya kama shi mummuna daga baya ya zo ya mutu kamar yadda Ibn Kasir ya kawo dan da kafin ya mutu ma ya tawari ƴaƴansa suka dauke shi ta koma da shi wani gidansa irin a wajen gari to da ya mutu ma wani ruwa ma an ce kasa ba ta karbe shi ba kaga yasa gaba da annabi Muhammadu ba da gashi balarabe gashi ba hashimiyin dangi gashi kuma babban manzon Allah gashi ƴaƴansa bi sun auri ƴaƴan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk wannan abun bai masa amfani ba sai kuma wani aya da Allah ya a kansa shi ne kamar yadda Imam Bukhari ya rawaita a ranar Litinin ana cire shi a gidan wuta a kuma ba shi ruwa ya ta tsotsa tsakanin yatsunsa sabila da wannan suwaibatul aslamiya da ya yanta ta wannan kuyangansa biya da farin cikin an haifa annabi Muhammad kaga wani wani rahama ma na manzo Allah bai ma fa san annabi zai zama annabin Allah shi ya yaka dan zumunta ne dan dangantaka amma kuma kaga da Allah ya ga dama ya ce ai ba yayi ma dan annabi ma ya san a dan dangantakan amma tun da shugaban halitta yayi hidima da kuma shi ma abin da ake masa kuma shine kullun ya ne masa kullun Allah ne kawai san iya karanta tabbace da da ake a fadin duniyar musulunci kullun ya yi masa tajididin tsinuwa amma kuma gashi duk ranar litinin kuma ranar aiwan annabi Muhammad din ran da yan tatan kuma sai an cire shi daga gidan wuta to Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine badar kenan wannan mun yi goran badar abin da ya faru jiya Allah albarkacin mutanen badar ubangiji kalamin ce mana mutu zuwa ziyaran annabi Muhammad na'am amin na'am na'am ne aya قالت يا أيها الملأ وابتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدوا da tsuntsu da huda ya zo ya jefa wasiƙa ta tashi ta gani ta tara manyan gari qalat ya ayyuhal mala'u ulqiya inniya ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin to yace a mene qalat ya ayyuhal mala'u tace ya ku jama'an gari da ta tara su ya ku manyan gari ya ayyuhal malau menene ai na waftuni fi amri wato ku ku bani fatawa cikin wannan al'amari na din ma kuntu qadi'ata amran ban zama mai yanke wani al'amari ba hatta ta shadu sai kun halarta ku kun sani idan lamari ya zo nakan kira ku in shawarce ku da tabi alaka menene kuke gani dami mu wannan sarki da ya turo mana da wannan wasiƙa na
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد mm.
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ha qalu nanu ulu ulu quwwatin wa uli ba'sin shadid wal amr ilayk fanziri ma za tamuru da ta tara 'yan majalisinta qalu sai suka ce nanu ulu quwwatin wai mu mabuta ƙarfi ne kaga ma'anan su ai yaki kenan wa uli ba'sin kuma mu mabuta yaki ne shadidin wanda yake mai tsanani muna da ƙarfi kuma mun saba yaki tabiya da haka kawai abinda da a yi a tura masa da reply tunda ya ce wa tuni musulmi kar ku yadda ku zo kar ku zo mun sai kuna musulmai to a tura masa da magana kawai wanda take akasin haka kawai tunda muna da ƙarfi mun saba yaki fanziri ma za ta murid ki duba me da ki umurce mu da shi ta ba su shawara sun ba ta shawara sun kuma zo sun koma mata da al'amarin gare ta dama an ce shi shawara in an baka shawari an baka to kai ne kuma da ka sake auna ka ga me ya kamata kai tabiya da Allah a baka shawara shawari cewa wani ya ce wani aboki na ne ya min kaza da kaza da kaza a ka kai shi kotu kotu to kai ka san tarayyan ku da shi amma dai in an in ka faɗa shi aboki wanda ka shawarce shi ne zai gaya maka ne abin da ya fahimta cikin maganarka ya mun ba so ɗaya ba ya mun kaza mun kaza eh ka kai shi gaba kawai ka kai shi gun hukuma to ko da hatin tattara kai shi gun hukuma ya kamata wani sa'in kuma ka duba tarayyanku ne duniya ne ka duba tarayyanku ka duba zumunta ka duba ƴan uwa to sai kai auna kuma kaga in dai abun ba zama dole ba shikenan in kuma ana ganin zuwa wannan shine warwarewa shikenan dama duk shawari an baka to kai ka zo ki yasa ka ce mata to fanziri ke ma ki duba ma za ta muri ne da da ku umurce mu da shi kuma he shawarin tan ya fi nasu na'am
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نقصدوها وجعلوا أعزة أهلها عزلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أئزة آلهة أذلة وكذلك يفعلون تتي قالت تتي إن الملوك wa'innan irin wannan sarakuna manyan sarakuna na duniya irin su annabi Suleiman ya ce to fa iza da kalu qaryata in suka shiga gari afsadu ha bata garin suke dan suka rushe da duk wani gini na ci gaba bata shi suke gaba ɗaya kamar da aka san dai yaki lalata gari yake yasa annabi ya ce la yatamanna yanna ahadukum a la yatamanna yanna ahadukum al-maut a wancan kuma ruwaya na ce a la ya taman wala ya tamannuna lika al'adu kada ku yi burin gamuwa da da makiya sabai ne yaji annabi sai na zo ne ji sabai suna kai Allah kawo yaki ni shahada kawo yaki ni shahada annabi ya ce a a eh la ta tamannau kai lika al'adu annabi ya ce kada ku dinga burin gamuwa da makiya kada a dinga burin yaki yaki ba a yin sa sai dole amma annabi ya ce fa idza laqit amma yakin ya zama dole an haɗu to fasbiru ku ya kuri kar a gudu domin fa innal jannata ta tazillu siyufi yace aljanna fa tana karkashin inuwan takwabi eh aljanna tana karkashin inuwan takwabi kagan ka gudu kuma shikenan eh tabiya daka ba a san burin yaki ba a san kuma burin masifa mutuwan ma kanta annabi na ce la yatamanna la yatamanna yanna ahadukum al-mauta bi durrin nazala bihi kada ɗayan ku ya dinga burin mutuwa sabila da cuta da ya sauka masa ka ta jinya ka Allah ka kawo mutuwa ko Allah ka kawo mutuwa mutane ya ce a kar ku dinga haka sai kai dai ka dinga roƙon alkhairi da gafara shi cuta wato kankare zunufi ne ka ta roƙon Allah liɗifi amma kar ka ta roƙon Allah mutuwa mutuwa eh la'alla matsayinka ne ake so ka cimma dama akwai matsayin da ibada baya kaiwa ka samu ko yawan sadaka ko sada zumunta haka hadisin annabi ya faɗa yace ana samun wannan mukamin ne da jarabawa wani ruwan yace ana samu ne da jarabawan kuncin rayuwa rayuwa ta maka kunci ka yi sana'a abu ya lalace ka yi abu ya la har ka kaman Allah baya son ka ne to wani mukami ake so ka iska sai Allah ya maka wa'innan jarabawa din to Allah ya sa mu ci jarabawa sabila da haka tace qalatin al muluka wa inna sarakuna idza dakalu qaryata idan suka shiga gari afsaduha ba ta garin suke waj'alu a'izzata ahliha azilla kuma sukan dauki manyan garin eh wanda suke madaukaka a garin su mai da su kaskantattu tabiya da haka kada mu sake ni yaƙi da su eh aizza ta ali aizilla wa kazalika yafaluna haka suke aikatawa aikin su kenan irin wannan sarakuna amma bari ku ji ne shawaran da ni ina gani shine mafita na'am
وإني مرسلة إليهم بهدية فنزرة بما يرجع المرسلون
wa inni mursilat ilayhim bi hadiyatin fanaziratin bima yarji'ul mursalun yace tace wa inni ni dai ina ganin she ni dai wa inni mursilat ilayhim
bi hadiyatin wa inni mursilat ni mai aikawa ne zuwa gare su mursilat ilayhim bi hadiyatin da hadiya da mu dauki hadiya mu tura masa la'alla wani abu yake so ya ta jarraba shi ta jarraba annabi Suleiman ta ce wa inni mursilati ilayhim bi hadiyati fa naziratu kuma dan zamo mai sauraro in na tura musu da hadiyar dan zamo mai sauraron bi mai yarji'ul mursaluna da mai ɗan aikan nan da su dawo sai aka ce sai ta zaɓi ku yangi mata guda ɗari biyar ta zaɓi ku yangi ma'ai bayi maza guda ɗari biyar dubu kenan ta haɗa kuma da manyan curi na zinare zinare shi mance ya kai curi guda ɗari biyar wanda kowane ɗaya tun a lokacin mance dukiya ne mai yawan gaske ke ta tura ma annabi suleiman ta ce idan sarki ne ta ce to ba na tsammanin akwai wani sarki da zai rinjaye ni a duniya yau amma idan sarki ne kuma annabin Allah ne tunda ya ce mu zo mu shiga addininsa in sarki ne kawai dukiya yake so ta ce zai karba to kuma ba za mu bi shi ba dami yaƙi da shi ba zai nasara kanmu ba in kuma ba sarki ba ne kawai na duniya sarkin ne amma annabin Allah ne ba duniya yake ba ta ce to ba zai karba abin ba amma sarki na duniya ne zai karba tabiya da haka ta ce to bari mu ga me yan aika da zo da shi sa'ilin da ‘yan aika suka doso garin da annabi Suleimani ya sauka a nan sana'a neman ɗin kenan sai kawai aka ce ai ga ‘yan aika suna zuwa. To dama huda-huda ya tsaya ji ya ji wannan abubuwan da suka yi ya je gaya wa annabi Suleimani. Sai da ‘yan aika suka doso garin sai annabi Suleimani ya ce to, mu ne da gwada mana dukiya kamar yadda aya na gaba sai kawai ya sa aljanu aka shiga cikin ruwa aka ɗibo zinaru da yawa aka zo kawai irin wannan zinare da suka zo da shi ɗin kawai aka dinga shafa kwaltan garin da shi aka sa aljanu suka shiga daji suka ɗibo kayayyaki a ƴaƴan namun daji na sha'awa haka wanda samun suna da wahala duk aka zo gefen hanya kama aka dinga lambu ne ko ko gidan zu ne da a ce aka yawa aka yawa gaidin haka aka yi ga aka yi wannan gidan daji din gidan gona din amma da abubuwan namun daji a ciki da suka zo kowa yana dauke da zinare riki riki a kansa suna shigowa garin koyi suna ganin irin sa a gefen hanya ah ka san dole ka ji kunya kai ne ka na dan wani abun ka sai ka zo kawai ka ga abun ana jefarwa a bola ai dole ka ji kunyan ba da naka da shi ne suka dai karasa da shi tun da su ‘yan aika ne, da shi ne annabi Suleimani zai faɗa abin da yanzu zai faɗa ɗin na.
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم Mhm.
بل أنتم بهديتكم تفرحون Mhm. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتيني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون shikenan falamma ja Sulaiman yayin da suka zo annabi Sulaiman Sulaiman kala yace musu atimidduna ni bi malik ni ne da ku kare ni da dukiya ni ne da ku kare ni ku kawo mun wannan zinara to dama sun gani da an cuccura a gefen titi sun ga irin sa aka ce wannan to yadda za su shigo garin duk wannan kwaltan haka aka mulke shi da zinari har ya zama ma suna ganin fuskan sa a jiki kuma an ce aka ciccuro zinaran ma kawai aka babbasa a bakin hanya ga kuma kay- kayan lambu ga kuma kayan daji duk suka gani to inda ya riga sun san dama dole haka ta faru ita ce aifa ma ate ni Allah abinda Allah ya bani kairin min ma ate ku ya fa abin da ya baku yace balantin bi adiyatkum tafrau irji ilai ok balantin bi adiyatkum ko yace to bal antum ku dinnan tafrawuna kuna masu alfahari ne da adiyatkum da wannan kyautan kun da kuke ganin kun kamu ku kun kamun kaman wani cin hanci ne ko toshiyan baki yace to yanzu haka ku koma da shi gare ta na'am ارجعي إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها Aha.
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Mhm. irji ilaihim falanatiyannahum biha falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha azillatan wa musajim yace ku koma da wannan abu ku koma irji ilaihim ku koma gare su ku je ku same ta da ita da waziranta duka falanatiyannahum bi junudin amma ga sakon da za ku gaya mata da mu zo musu da rindina bi junudin da wani irin rindinan yaƙi wanda laƙi bala lahun biha ko eh falanatiyan nan bi junudin laƙi bala lahun biha da mu zo musu da rindina wanda babu mafuskanta gare su ga wannan rindina ba za su iya gaba da gaba da ita ba ma'ana da zubo sojojin yaƙi wanda ita sai da balkisu da ita da jama'a garinta daga gani ma ba za su iya faɗa da su ba sun fi ƙarfinsu laƙi balauya wala likurjan nan kuma ka gaya musa da mu fitar da su daga saba'u ɗin azillatan da mu fitar da su ƙasƙantattu wa musajiruna azillatan ƙasƙantattu wa musajiruna kuma a gende suna ƙasƙantattu ɗin suna wanda su ba komai ba da mu fitar da su walaƙantattu kenan ka gaya musu in dai ba su zo sun musulunta ba abin da da mu zo da shi kenan na'am قال يا أيها الملأ ييكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين Mhm. Kala ya ayyuhal mala'u wayyukum yatini bi arsha qabla an ta'tuni muslimi wa qabla an yatuni. Na'am, kala an yatuni muslimi. Ya kala to sai da da dan aika ya je faɗa sai da Bilqis ta tara mutananta ta ce to kun ga abin da nake gaya muku ko? Ta ce to tunda kun ga bai karɓa ba wannan ya gwada annabin Allah ne. Abin da nake ba ku shawara kawai mu je mu- mu je mu musulunta. sabila da aka yi ta fito da wani rundina ta fito da rundina kusan a ce ta fito da rundina ma miliyoyin mutane ta fito da su sabila da ita ma ba karaman sarki ba da kuma kayan yaƙi da kuma kayan ado ta ce kawai bar ta je ta samu annabi suleiman To lokacin da ta doso garin da annabi suleiman yake to ya ji zuwanta da kaga shi sarkin duniya ne ta ko ta ina yana da kunnuwa to saura kilomita ɗaya an ce ta shigo garin sai annabi Suleiman ya ce ya tara mutanensa ya ƙala shi ma ya ce musu ya ayyuhal malau ya ku manyan gari a cikin wannan masarauta na ta duniya ayyuku wane ne a cikinku ya tuni wanda zai zo mun bi arsha ko wannan aya ne ko wane ne zai zo min da gadanta eh wayyukum ya tuni da harsha kabla kabla an ya tuni kafin su zo min suna musulmai tunda ta yanke shawara bari ta zo da ta musulunta to waye a cikin ku zai zo min da gadanta tunda an ce wannan gado nata kamar da ranar muka faɗa tsayinsa zira'i tamanin faɗinsa ma haka tidinsa daga sama ma haka kuma an ce ita a masarautanta tana da bene guda bakwai sannan can ainihin yadda ɗakin ta yake sikil wajen ma akwai wasu bene guda bakwai to a bene guda bakwai ɗin kuma akwai ɗakuna guda bakwai to can ƙarshen na bakwai ɗin a nan gadon yake to da ta tashi da ta kawo an ce ta tara dukkan wani security aljanu mutane wasu madaba mawaye duk dai wanda aka san masu mulki suna amfani da shi ka san tawagan mulki sai Allah eh wani madadi ne wani makaza ne wani kaza da kaza ta da kowa da iya haduwa da shi to da aka zo da ta bar wannan security ta ce duk yadda da ai kar su bari gadon ta ya motsu bari ta je in sun karɓi musulunci sarkin an daidaita da shi to da su da su dawo za ta dawo wannan gado dama shine sirrin sarautar ta yake ci to kar a bari wani ya taba gadan nan sai annabi Sulaiman ya ce to ware zo mun da gadan tun kafin ta zo mun tana musulma daura ba kilomita ɗaya ba na'am قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ha وإني عليه لقوي أمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك وإني عليه لقوي نمي قال إفريت من الجن إفريت من الجن يتي أنا ني شيني أنا eh mu a karatun mu na warshi ana yin ja ana atika bi eh ni ne dan zo maka da shi eh dan zo maka da wannan gadan amma fa kabla an taquma min maqami kafin ka tashi daga gurin zamanka an ce dama in ya zauna da safe zuwa la'asar ya tashi ya gama duk wani alƙalanci da zai yi na dabbobi na aljanu na mai wani hukuncin kuma ya fi tura ma wasu wakilansa da shauransu tunda shine kotun koli kamar da aka sani ai babban shari'a ne yake gaba yake zuwa gaban chief justice ko ko grand kadi eh to sabbi alaka shi ma babban shari'a shine yake zuwa gaban sa yace to kafin ka tashi zuwa la'asar dan zo maka da shi a annabi Sulaiman ya gaba haka yake zuwa abin da an ce saura kilomita ɗaya ta shigo sai ko kana maganan ya zuwa na tashi zuwa la'asar duk da za ta iya zuwa a ce ba yau daki ga sarki ba tunda dama ka'idan masu mulki ne ba lallai lokacin da ka zo ka gansu ba kuma a hakan in an kawo ba karamin sauri aka yi ba to amma ya ce a baya bukatan haka yana neman wani na'am قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك Aha.
فلما رأيه مستقرا عنده Mm.
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ولما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم to annabi Suleiman da ya da shi kala lazi inda ilmu min alkitabi wanda yake da ilimin sanin littafi amma littafi anan ismillahi alazam bismillahi alazam shine wani sirri wanda idan mutum yayi hidima ma waliyai sukan dauka su baka amma ba su ba wa mutum sai sun tabbata a zuciyarsa yayi sallan janaza ma duniya babu duniya kwata-kwata a ransa suke bashi ana karanta ta ne don bautan Allah. Ta fi ƙarfin a karanta ta don duniya. Duk abin da ka karanta domin sa, to kamar yankan wuka ne ya Allah ya yi. Shi ne wannan a wannan bawan Allah a malamin nan na zamanin banu isra'ila na annabi musa ma malam dan ba'ura bal'amu dan ba'ura eh Allah ya ji kan wani mutum ya anguwan nan duk sayin da na tuna bal'amu dan ba'ura he na tuna shi Allah ya ji kan rai malam kawo eh ka san malam kawo yana da san wa'azi yakan ce bal'amu dan ba'ura yayi kaza da kaza Allah ya masa rama shi ma memban mu ne anan aina tafsiri ko malam eh Allah ya masa rama to bal'amu dan ba'ura ya san ismin lalazim wali ne wanda har yana ganin lawil mafus ita ya karanta wa annabi Musa suka gagara shiga garin nan da Allah ya ce su je su shiga da shi da yayin Isra'ila wanda aka dinga imuwa din nan tun da ya karanta wannan wa annabi Musa kuma ta kama annabi Musa da shi da yayin Isra'ila aka ta ruwa shi kuma Allah ya jarabe shi da wata la'ananniyin mata ne ka san Allah na jaraban mutanen kirki da mata na banza ita da suka kawo masa kuɗi ya karanta ya ce karanta annabin Allah nan ta matsa ta matsa ta matsa shi ta matsa shi tafiya da kaunanta da yake ya karanta yana gama karanta kuma can sai zazzago sai zama kaman kare shine Allah yake ce fa masulu ka masul kalim in tamil alayhi yalhas aw tatruku la yalhas shi shine ake magana akan sa to bal'amu dan ba'ura ya san ismillah alazim to ismillah alazim in dai har waliyai suka baka to duk abin da ka roƙi Allah da shi nan take ne kun fai kuna abin da ya zama shi yasa ba sa ba wa mutum sai sun ga zuciyarsa gaba ɗaya ba duniya a ciki ana karanta ta ne don ƙarin kusanci da Allah yanzu idan mutum na da ismin lail azam yana karanta ta don bautan Allah to rana ɗaya in ya karanta kai a irin bautan Allah ka wani ya kai shekara ashirin baka samu ladan da ya samu na karanta ta na cikin minti biyar ko goma ba kana bautan Allah lahira ake nema da ita kaga kuwa lahira ashe akwai tafawuki akwai nisa tsakanin wasu bayin Allah da wasu bayin Allah kamar yadda Maulan Mushauti Jani radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa akwai mutumin da wunin sa daya wunin sa daya bautan Allah da yake yi yace ya fi ibadan wani na shekara 50 idan Allah ya dake ka kama wannan bawan Allah ya ishe mu ishara yayi mu gane shine annabi yace sahabban sa sahabi na yace da dai ciyar da misalin rabin mudu na gero ko na dabino wanda ba sahabi bai ciyar da dutsen ya ciyar da zinare misalin dutsen udu dutsen udun nan an ce kilomita bakwai ne tsayin sa ƙasa kaga daga nan malam ya wuce tirike kilomita bakwai ba ko ya kai can yuli yawwa yawwa zai kai yulu zuwa gari filin tsayin to da za ka tara wannan kamar zinari dukkan rabar fi sabilillahi baka kai sahabin manzo Allah da ya dauki rabin dabino ya ciyar ba kaga ko sahabbai sun yi nisa to sabila da haka shi wannan ismillahi alazim shi asim sunansa a asim bin barhaya shine daga cikin yan fadan annabi Sulaiman asif bin barhaya ya san wannan ismillahi alazim to shi ne sai ce shi zai iya karanta ya ce ma annabi Sulaimanu a kalar lazi inda ilimin mil kitabi wanda yake da ilimi na sanin wannan a ismillah lazim ya ce ana atika bihi kabla an yartar da ilai ka ɗarfuka dan ni ina da ikon zo maka da gadan kafin kiftawan idan ka da saukewa don zo maka da shi kaji ismillah lazim ke kun fe ku ne kenan kiftawan ido fa na alaikum abubuwa da maliki maza muna bara a wajen masu shi Allah lamun ce mana yawa shi da aka ce da fallan mara ewu mustaqiran inda yana karantawa kuwa kawai annabi Sulaiman ya ga gado kuwa dama ya gwada inda za a jibge gadan an gwada misali mu ce ya sawu inda za a saka gadan ko shine fallan mara ewu mustaq yayin da ya ganshi mustaqiran abin tabbatarwa a wajen sa ya ga lalle ga gadan falamare wuta kirayin da kala haza ko min falire rabbi ke yace kai wannan daga falalan Allah ne kala haza min falire rabbi wannan falalan Allah ne a mashkuru liyabluwani Allah ya yaka ne don ya jarabe ni ashkuru a makfur don gode ne wato ana koya mana in Allah maka baiwa ana ana wato ana koya mana hana mene alfahari duk abin da kaga Allah ya baka wallahi falala ne wallahi ba wai cancanta kai ba falala ne dama falala shi ne a ce a baka abin da ba ka cancanta ba amma in cancanta ne akwai wanda suka fi ka cancanta falalan Allah ne duk abin da kaga an baka na baiwa ko me wallahi ba ka fi wani bane an baka ne a jarrabe ka in ka kwantar da kai ka mora in ka daga kai kuma a karya ka Allah ya sa mu cika da imani wannan shine al'adar annaba ka duba baya mana da aya- lokacin da ya magana din nan lokacin da mu fara shiga kissarsa ba cewa wa qala alhamdulillah da yake ya ayyuha an-nas ulimna man dika tayr ba wa utina min kulli shay'in hadha la fadlul mubin kai ko wannan falala ne a fili kuma cewa wa qala alhamdulillah allazi faddalana ala kaseerin min ibadihi mu'min mu godiya tabbatar ga Allah kaga san da ya gode wa Allah da ya fifita mu akan mafi yawan bayinsa mu'mine godiya yayi wa Allah ba alfahari ba to kaga nan ma annabi Sulaiman ya sake godiya da yaga abun yace kai wannan falalan Allah ne ya bulo ne Allah ya haka ne ya jarabe ni ashkuru dan gode ne am akura ko kuma dan kafirci ma'ana dan yi butulci yi dagawa gwada cewa irin su balkizun su ba komai bane kuma a gangan mulkin sa ba komai bane amma dai shi duk yayin da Allah ya maka baiwa kai wani abu to ka kankan da kai ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayin da aka randa aka yi fatahu makka ta da ya ci makka ai daga ranan badar a zuwa aka ci fatahu makkata makka kaga an kashe manyan makka fa amma ba a ci makkan ba fa an yi ba mun ce biyu ga wata bane a shekara biyu da hijira aka yi badar din ba to amma ba a ci ita makkan ba kuma ta zama tana karkashin jagorancin musulmi sai sheka- shekara takwas da hijira sai da aka samu shekara shida ana fafatawa da su to amma annabi da ya ci da ya- da ran fatahu makkata da aka ci makka kana gani yayi aka ce fa da ya dire shiga makka fa sun kuyar da kansu ya haka a kan taguwansu aka ci sibila da tawadi wai kar ma ya daga kai duk kuma ga sunan mutanen maka wai kar ma ya ji shi wani ne sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wani ne kai amma da biya da tarbiyya irin na annabi Muhammad aka ce sai sun kuyar da kansu haka a haka ya shiga garin maka yana gwada shi ba kowa ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba shine kowa ana koya mana wato tarbiyya duk abin da Allah ya baka karka daga kai Allah akwai miliyoyi wanda suka fika tabiya da haka yayi godiya annabi Suleiman ya ce wannan Allah ne eh haka falalan Allah ne ya ya ke jarabe ni dan gode ne ko kuma dan kafirci amma kafirci anan shine mu ni ni butulci in aikata wani abu ba na godiya ba ashkuru amakku ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda ya gode wa Allah da ni'iman da Allah ya masa ya gode ne ma kansa wa man kafara wanda kuma ya butulci to fa inna rabbiya hakika ubangiji na gani ko ubangiji na wato mawadaci ne babu abin da Allah yake nema a wajen halitta fa inna rabbi gani karim ko ubangiji na mawadaci ne kuma karimu Allah shine karimu mai halin girma wanda da ka ta saba masa da ka ta saba masa ai shekara ɗaruruwa ko watanni amma rana ɗaya ka zo daga kai shi kai nadama ka tuba duk wannan aikin an shafe ta wannan takaddar ta zamo wato menene akan ce yawa ta zama condemn shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a a halattun nasa na'am eh shedan yana cewa a halattun nasa bizunubi wa halakuni bila ila illallah wa istighfar shedan nace na yace na halakar da mutane da zunubi halattun nasa bizunubi na halakar da mutane da aikata zunubai amma wa halakuni yace ni kuma sun halaka ni bi qawli la ilaha illallah wal istighfar sun halaka ni da fadin la ilaha illallah da kuma istighfar tabiya da duk abun da mutum yake yi in dai yana tuba to insha Allah zai hadu da Allah lafiya amma kuma ba a so ka mai da Allah abokin izgi kawai ka je ka ta abin ka sha idan tuba a ana so sa ilin tuban ka yi nadama ka kuma ka roƙi har cikin ranka ya zama kana ce kana roƙon Allah ya raba ka da wannan aiki da kake mara daɗi ba ka jin daɗin sa sabiya da haka ubangiji karimun shine ma'anan karimu wanda haka ta masa mummunan al'amari amma lokaci ɗaya ka zo ka nemi uzuri ya maka kuma ya maka halin girma inna rabbi ganiyin kare na'am Mm. na'am
Wa-
saura minti hadda lokacin saura minti sha ɗaya kenan a to ai ba lokaci tambayan ma bari amsa ba to Allah ya kara mana san manzo Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mu Allah ka biya bukatun mu dan alfarman manzo Allah bangiji matasa suna son aure ka ba su kuɗi mai yawa bangiji wasu suna son ƙari Allah ka lamunce musu ka lamunce musu gida mai yalwa da abinda da a cashe Allah ka ma- ka lamunce mana bangiji ka tabbatar mana da wasu abubuwa da yawa na alkhairin duniya da lahira Alhaji Bala mai jima'unta Allah ya tsaya masa, Allah jiraji Allah ya tsaya masa, mutanen albarka Allah ya tsaya muku, masu neman addu'a gurin mu marasa lafiya gida da su Allah ya ba su lafiya, sarkin sarkin fawon zanna, Alhaji Hamisu, kallafu, sarkin fawon zanna, an masa barna, Allah Ubangiji ka bayyana wanda ya wannan abu. kuma Allah ka shiri me yi ka dawo masa da dukiyansa ka dawo masa da dukiyansa Allah ka shiri me yi Allah karka bari ya sake yi Fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح الموعد وكاتم ما سبقنا صلاته والخير الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين